بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Lahadi 15 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Yunin shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 42 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbar ya rasu ne a shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi yana bayani ne akan daraja da falala da kuma ka'idojin neman ilimi kamar da aka sani muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya kiraye ta da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli kafin mu shiga akwai rasuwa da aka yi a nan cikin anguwa wannan makwabcinmu ɗaya daga cikin ɗalibai a nan da radin salafiya alhaji umar wanda yake pz wanda allah ya matarsa rasuwa jiya da daddare an kawo wato jusman ɗin daga asibiti a jiya da daddare amma dare ya riga yi ba a jana'iza ba da haka yanzu an ci za a jana'iza karfe tara na safe a nan da hadis salafiya idan gari ya gama wayewa ubangiji allah ya gafarta mata allah ya mata rahama allah ya sa ta huta Allah Ubangiji ya bata darajar shahada ta rasu ne sakamakon wato haihuwa an yi mata CS kuma ba a samu wato nasara ba Allah ya gafarta mata. Sannan akwai shugabanmu wato shugaban Board of Trustees na wannan makaranta ta mu mai albarka ta Rajin Salafiya wato Malaha Alkori yana fama da rashin lafiya kafarsa na masa ciwo kwarai da gaske ni ban da labari gaskiya sai jiya da yamma nake jin labarin ashe makonni wajen biyu kenan yana fama da wannan kafa ubangiji Allah ya masa ahuwa Allah ya sa kafara ne mu sashi addu'o'in mu Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne sannan kuma wajibi ne mutane a je a gaishe shi a can gidan shi a can saka daɗi eh ba wani magana tsadan mai kowa ka nemi abokinka ka hau mashin a je tawaga tawaga a je a duba shi a yi mishi addu'a kuma mishi abin da ya kamata na kyautatawa da, da, ainihin mu'anasa ubangiji Allah ya sa mu dace to idan ba manta ba a darasin da ya ainihin gabata muna magana akan inda malam yake kawo mana asarai da hadisai da suke magana akan hadarin yin ilimi ba don lahira ba ilimin addini ya zama ana yin shi don neman duniya ko don neman wani abu na hannun mutane wadan dai wata manufa wadda take ba ba manufar da da shari'a ta gindaya game da al'amarin ilimi ba to anan ne har muka kai inda malam ya kawo wata addu'a cewa wani daga cikin bayin Allah na kwarai a gaba ta 769 yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashku ilayka dhuhur al-baghi wal fasadi fil ardi wa ma yahulu bayna al-haqqi wa ahlihi min at-tama' ya ce to wannan addu'a tana da wata kissa wani tarihi cewa wani mutum ne yake wannan addu'a a harami wajen wajen dawafi sai sarkin musulmi Abu Ja'far Mansur ya ji shi ya kira shi ya ce sai ya masa fashin baki da mutumin yaki sai da aka bashi aman wato aka ce mashi ba komai duk abin da ya faɗa ba za a kama shi da wani laifi ba shine ya ci gaba da bayani yana cewa to ai da ku nake ku sarakuna waɗanda kuka shige cikin gidajen ku ka sa masu gadi da masu fushi da fushin wani suka tara ko'ina ba kwa ganin talakawa ba sa iya kaiwa gare ku ko su kawo ƙorafinsu ko koke idan an cuce su kuma kun ɗauki wasu mutane kun zuba waɗanda su ne suke yi a madadin ku su kuma suna cutar mutane da suka gane kuma macuta ne suna cutar ku da yi dogon zance har zuwa inda yake cewa ga nan a shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya a cikin ta'aliƙin za mu karanta a gurguje duk da ba mu cika karanta wannan dogayen talikan ba amma wannan gani muka yi tana da wata fa'ida za'ida sai muka tafasu zuwa ga karanta ta inda yake cewa fa in ja'a mutadhallimun hila bainaka wa bainahu na fata an ga wajen fa in ja'a mutadhallimun idan wani mai koke mutadhallim shine wato wanda ya kawo ƙara in ya zo zai ganka hila bainaka wa bainahu sai su shiga tsakaninka da tsakaninsa ba za su bari ya ganka ba فإذا أراد رفع قصته إليك inda zuhurika in yi ƙoƙarin sanda ka fito ya marmaza ya je ya faɗa maka labarinsa waje da ka kad na haita an zalika sai ya tara ka hana haka wa auqa'ata linnasi rajulan yanzuru fi mazalimihim ka aje wani mutum ka ce shine shugaban kwamitin kula da korafi da koke-koke ko public abin nan da ake ce musu complaint ko wane ne fa in jaa zalika almutadhallim فبلغ بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك in kuma ya samu dai ko da yaya ya zo ya kawo wannan koke din mutanen da ke kewaye da kayan suka ji labarin ai ya kawo application yana nan a office za a kai gare ka sai su hana wannan takarda ta zo wurinka kamar da ka gari ana yi hayansu su hana ta je gun ogan fala ya zalul mazlumu yakhtalifu ilayhi wa yaludu bihi wannan da aka cuta zai ta kai kawo a wannan office yana office yana neman agaji yana ta kokari yana yana ta roƙon sa Allah don Allah su taimaka mashi wa yashku yana ta korafi wa yastaghith yana neman agaji wa huwa yadfa'u su kuma sa ta ture shi sa ta mashi je ka dawo je ka dawo je ka dawo fa idza ajhada in ya gaji wa akhraja ya fita ya shiga thumma thumma zaharta anta saraka baina yadayka idan yazo yaga ka fito ya ihu a gabanka fadriba darban mubarrahan da zai zo yana so ya magana da kai shikenan sai jami'an tsaro su kama shi su mai dukan tsiya ya kunu nakalan li ghairihi wanda wannan dukan zai zama izina ga waninsa da wani zai kokarin ya ce sai yayi magana da gwamna ko shugaban kasa ko wane ne ya ruga da gudu yana so ya ratsa inda yake je su kuma masu tsaro din nan kawai za su ainihin wato cewa da wa Allah ya gama mun ba da kai ba wa anta tanzuru fama tunkiru kana kallo ana dukan shi ba za ka ce dan me ba fama baqaul islam sai wannan mai wa'azi ya ce to ranka ya ɗaya me ya saura kenan a musulunci وقد كنت يا امير المؤمنين وقد كنت يا امير المؤمنين اسافر الى الصين yace ni da ka ganna ranka yade ina tafiya zuwa kasar China faqadimtuha marratan wa qad usiba malikahum bi sam'ihi wata rana naje sai na tarar sarkin su ya zama kurma kunnan shi yayi ciwo baya ji fa baka buka an shadida yana ta kuka mai tsanani fa hasahu julasa'uhu ala sabri mutanen da ke kewaye da shi sai suka dinga kwanitar da shi cewa ranka ya ka yi haƙuri faƙala amma ya ce ina gaya muku anni lastu a biki baliyatin nazira ba ina kuka ne don bala'in da ya sauka gare ni ba walakin ni sai dai ni a biki ina kuka ne limazlumin saboda mutanen da aka cuta yasrahu bil babi wanda zai zo kofar gidana ya ta kwalla kira fala asma'u sautahu ba zan samu halin ji ba ثم قال sannan yace amma id kad dhahaba sam'i fa inna basri lam yadhhab yace to amma duk da yake bana jin kunni na ya lalace to amma ido na nan na dufin nasi yace ku yi kela a cikin mutane Allah yalbisa thawban ahmara illa mutadallim cewa kada wanda ya sake sanya jan tufafi sai wanda aka cuta wanda yake da koke wanda yake da ƙara yake da complaint sun makana yarkabul fila tarafayin nahari sai ya hau bin nan giwa da safe ko da yamma wa yanzuru hal yara mazluman ya ta yawo yana dubawa ko zai ga wanda jan kaya fa hadha ya amiral mu'minina mushrikun billahi balagat ra'fatuhu bil mushrikina hadha al mablag wannan mai wazi yace ranka dade kalla ka ga wannan sarki sarki ne wanda yake kafiri mai shirka amma ji yadda yake tausayin mushrikai yan uwan shi wa anta mu'minun billah kai kuma ka yi imani da Allah min ahli baiti nabiyyi kuma kai dangi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cikan Abbas ne kai la tablughuka ra'fatuka bil muslimina ala shuhhi nafsik kai kuma gaba ɗaya baka bari wato saƙon abin nan tausayin talakawa ma ya kawo inda kake ce saboda bakar ruwa da kake da ita fa in kunta innama tajma'ul mala li waladika to bari ka ji idan kana tara wannan dukiya ne don ‘ya'yanka faƙad araka Allahu ibaran fil tifli yasqutu min batni ummihi malahu alal ardi mal shin bai ishe ka izina ba ɗa da yake faɗowa a haife shi a cikin mahaifiyarsa ya zo duniya ba shi da komai wa ma min malin illa wa dunahu yadun shahihatun tahwi duk wata dukiya da ke duniya ko akwai wani hannu mai rowa ya riƙe dukiya shi kuma bai samu komai ba fama ya zalullahu yaltafu bi zalika tifl Allah ba zai gushe ba yana tausaya ma ɗan jaririn nan hatta ta'zuma ragabatun nasilu har kwaɗayin mutane ya tsananta game da shi walasta alladhi tu'ti ba kai ke bayarwa ba balillahu ta'ala yu'ti man yasha'u ma yasha'u Allah ke ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama kowa ka ganshi da dukiya a duniyar nan talaka fitike ga duniya amma Allah zai ta buɗa masa hanya har ya samu har ya yi dukiya to dan me yasa kake cewa sai ka tara ma 'ya'yanka bayan ga mutane al'umma da Allah ya daura musu ya daura maka ɗawaini su suna cikin yunwa da bala'i da fatara ya sake cewa fa in qulta inna ma tajma'ul mala li shadidil sultan in kuma kace kana tara dukiya ne dan mulkin kai ya karfi faqad araka Allahu ibaran fi bani umayyata to Allah ya gwada maka izina game da banu umayya da suka yi sarauta kafin kai ma agna anhum jam'uhum min adh-dhahab jam'uhum min adh-dhahab abinda suka tara na dukiya zinariya bai musu amfani ba wama a'addu min az-rijali was-silahi wal-qura'i haka na abinda suka tara na sojoji da makamai da kayan aiki hina arada Allah bihim ma arada yayin da Allah ya nufin kau da su ma anta fihi ya ce wato wa in kulta inna ma tajma'ul mala li talabi ghayatin fiya ajsamu min al ghayati allati anta fiha idan kuma kace kana tara dukiya ne dan ka samu daukaka fiye da wadda kake ciki fa wallahi ma fawqa ma anta fihi illa manzilatan manzilatu ma tadrik yace wallahi babu wani abu sama da kai sai abin da ka sani wa huwa wa hal tu'aqibu man asaka bi ashaddi min al-qatl ranka yadda kana iya kaiwa wani da ya saba maka da abin da yake sama da kisa qala la yace babu qala kaifa tasna'u bil maliki allazi khawwalaka mulka dunya to ya zaka da Allah mamallakin da ya baka mulkin duniya wa huwa la yu'aqibu man asahu bil qatl shi baya shi Allah da yake mahalicci kuma ya fi ƙarfin kowa amma baya uquba da kisa walakin bil khuludi fil azabil alim sai dai ya maka uquba da tabbatuwa a ainihin azaba mai radadi qadra ma uqida alaihi qablaka wa amiltahu wa amilatu jawarihuka wa nadhara Allah basaraka wajtarahathu yadaka wa mashat ilaihi rijlaka yace Allah ya ga abinda zuciyarka ta kulla Allah ya ga yana ganin abinda wato gawabinka suka aikata Allah yana ganin abinda idanka ya kalla Allah yana ganin abinda hannunka suka aika ya aikata Allah yana ganin duk inda kafarka ta je hal yuguni an kama shahihta alaihi min mulki dunya idan taza'ahu min yadika wada aka ila hisabi kana ganin abinda kake rowa da shi na mulkin duniyan nan zai maka wani amfani idan Allah ya kwace shi ya tafi da kai lahira ya tsayi da kai a gaban hisabi wannan mulkin kana ga zai maka wani amfani mala ya ce faba kalman suwar sai abu jafar mansur ya ya dinga kuka ya fashe da kuka wa kala ya ce laitani lam ukhlaq ina ma da a ce ban zo duniyan nan ba wai hak Allah wadaranka kaifa ahtalu li nafsi ya zan yi na fitar da kaina qala ya amiral mu'minin sai mai wazin ya ce ranka dade inna linnasi a'laman yafza'una ilayhi mutane suna da wasu shugabanni malamai jagorori waɗanda mutane ke kuma izuwa gare su fidi ne wa yardawna bihim fi dunyahum sun yadda da su al'amarin duniyarsu faj'alhum bitanataka waɗannan malamai na Allah waɗanda mutane suka yadda da su kamai da su sune yan fadaka yurshiduna ka su dinga baka shawara wa shawurhum fi amrika yusaddidu ka ka dinga neman shawarar su game da duk al'amarinka za su ainihin sa maka za su saka kan tafarki madaidaici qala sai ce kad ba'athtu ilaihim faharabu minni ce to ai na nemi malaman nan ya nemi irin su Sufyan su wani su wani sun ki zuwa wasu ma abokan shi ne qala sai ce khafu ka an tahmilahum ala tariqatika suna tsoron kada ka ɓata musu al'amari ne ka sa su hau irin wannan gwadabe naka. Walakin iftah babak, in kana so ka ga ikon Allah ka buɗe ka wa sahil hijabak, ka sauƙaƙa shamakin da ke tsakaninka da mutane, wansuril mazluma ka taimaki wanda aka cuta, waqmi'iz zalima ka karya alkadarin macuci, wa khudhil fai'a was sadaqati ala hilliha ka anshi zakka da fai'i a bisa yadda ya dace wa qasimha bil haqqi ka raba ta da adalci bil haqqi wal adli ala ahliha wa ana daminu minhum bi an ya'tuka li yusaiduka ala salahil umma yace na lamunce maka in dai kai haka za su taho ba ma sai ka nemo su wasu su taya ka yadda za a gyara wannan al'umma wan sarfal mansur lis salah daidai lokacin sai aka tada iqama a masallacin harami sai mansur ya tafi zai yi sallah falamma ada talabar rajula falam yajidu da ya dawo sai ya nemi mutumin nan sai bai ganshi ba mala yace intatil mau'iza wannan wa'azi ya kare wa hiya muntashira mashhura fi kutubi tarikh wa siyar wallahu yanfa'u biha an-nasa hukaman wa mahkumina wa du'atan amin wannan kisa tana cikin tafin al-iqdul farid na ibnu abdurrabbihi al-andalusi to ka dai ji irin wannan wa'azi mai zafi da aka yi ma halifa Allah Allah ya sa mu gama lafiya sai mu koma sama daga gaba ta 770 inda malai yake cewa wa ansha ibn al-mubarak Abdullahi dan Mubarak Allah ya kara masa rahama dama yana yawan yin waka ta zuhudu da sauransu yake cewa a wannan waƙe ya talibal ilmi badiril wara'a wa hajirin nauma wa hajirin shaba'a يا أيها الناس أنتم عشب يحسده الموت يحسده الموت كلما طلع لا يحسد المرء عند فاقته إلا الذي في حياته زرع يتي يا طالب العلم يا كي منيما إلمي بادر الورع كي غغاوان كاما ɗabi'a ta alwara'u wato taka tsantsan da bin doka Allah wa hajirin nauma kai ƙaurace ma yawan bacci wahjur shaba'a kuma ka kaurace ma ci a ci sai an koshi an yi katin wannan abubuwa guda biyu suna da gaskiya wanda suke hana mutane samun ilimi mai nagarta yawan bacci da yawan koshi kamar da ibnu qayyim jawziya yake faɗi a wasu daga cikin littafansa saraka dole kana son ilimi sai ka zama mai wara'u mai taka tsantsan da bin shari'a sannan sai ka rage yawan bacci kai ta bacci din nan noman su ba ta ba naka bane sannan sai ka rage yawan ci kana koshi daga ka ci ka koshi to za ka ji jiki zai yi nauyi ne daga nan sai bacci ko sha'awa ko gajiya daga nan sai shiga ban ɗaki daga nan sai ƙiba to duk waɗannan ba sa taimakawa wajen ilimi wa qala al-hasan al-hasan yana cewa al-hasan al-basri yana cewa man afrata fi hubbi dunya duk wanda ya zake ya wuce makadi da rawa wajen son duniya zahaba khawful akhirati min qalbi to tsoron lahira sai ya fita daga zuciyarsa wa man izdada ilman ثم ازداد على الدنيا حرصا wanda iliminsa ya ƙaru amma kuma ya ƙara kwaɗayin duniya lam yazdad min Allahi illa bughdan babu abin da zai ƙara a wajen Allah sai kin shi da Allah zai wa lam yazdad min ad-dunya illa bu'dan kuma ita ma duniya babu abin da zai ƙara samu sai dai ya je yana nisan ta nisa daga samun ta wato kana ɗalibin ilimi kana mai aikin harka addini kuma ya zama kwaɗayinka na duniya ya fi ƙarfin kwaɗayinka na ilimi kullun so kake kai ma ka zama irin alhazan birni ka zama irin yan gayu ka zama irin yan kwalisa yan sharholiya abin da baka sha'awa shine duniyar su ilimin bai cika damun ka ba to Allah sai ya kyamace ka kuma ba za ka samu duniya ba Allah ya tsare mu qala ibn umar fi nahwi hadha ibn umar yana cewa ish wala taghtar ka rayu amma kar ka rudu da rayuwa kar ka bari rayuwa ta rude ka karka bari ta sammatse ka karka bari ta maka ainihin ta kifar da kai wannan asari yana cikin musannaf na Abdurraqi Sam'ani haka nan Abu Nu'aymin shi ma ya ruwaito ta daga Ma'mar an kata da yake cewa an tambayi Abdullahi dan Umar game da la ilaha illallah hal yadurru ma'aha amalun kama la yanfa'u ma'a tarkiha amalun shin wani aiki zai cutar da kalmar shahada mutum kamar yadda rashin ta zai sa aiki ba zai maka amfani ba sai yake cewa kawai ish wala taghtar ish wala taghtar haka kawai fada malai kada cewa qala ja'far ibn muhammad idza ra'aytumul alima muhibban lid-dunya idan kuka ga malami ya sa san duniya a gaba fattahimuhu ala dinikum to ku tuhume shi game da al'amarin addinin kar ku amince da shi kaga mutum malami amma kuma duniya ce gaban shi ba lahira ba irin wannan rayuwar da yake jama'a wanda ga mutane don duniyar ma ake neman ilimin tun asali ko da ba su faɗi ba alamu da ayyuka da take-takensu na nuni zuwa ga cewa waɗannan fa su ma duniya suke nema yadda sauran 'yan duniya ke neman duniya haka su ma ɗalibai ko masu karantarwa ko malamai ko masu wa'azi za ka lura cewa su ma duniya suke nema so da zaran wani abu na duniya ya same su to zaka ga irin yanda ƴan duniya ke yin harkar su haka suke bukukuwan su jana'izar su tunanin su irin na ƴan duniya gidajen su irin na ƴan duniya matan su irin na ƴan masu masu harka irin ta ƴan duniya komai nasu irin na ƴan duniya ne fa inna kullu muhibbin li shay'in duk wani wanda yake kaunar wani abu yahutu bihi yahutu ma ahabba yana wannan abin shine abin da ke kewaye da tunanin shi koda yaushe wa an sha'bi qala yattali'u qaumun min ahli aljannati ila qaumin min ahli an-nari fa yaqulu ma adkhalakum an-nara sha'bi yake cewa wannan yana cikin kitabu zuhud ne na al-imamu Ahmad ibn Hanbal da kuma zuhud na ibn Mubarak da, da Abu Nu'aymin cewa wato sha'bi yana cewa ƴan wuta ‘yan aljanna za su leƙa su ga ‘yan wuta sai su ce ma ‘yan wutan, me ya shigar da ku wuta, wa inna ma udkhilnal janna alhalin mu kuma an shigar da mu aljanna ne bi fadli ta'adibikum wa ta'alimikum da wa'azinku da karantarwa ku ga ma aljanna ku kuma kuna wuta qalu sai wannan ‘yan wutan su ce inna kunna na'murukum bil khairi wa la naf'ala muna muna kokarin muku wa'azi ku aikata alkhairi amma mu kuma ba mu yi wannan magana yana daga cikin wato wato asari ne kaga mauqufi ko a ce ma munqati amma kuma ya kawo ta magana ta labarin lahira wanda irin shi ba a faɗan shi da ra'ayi saboda zaka ga cewa akwai hadisi marfu'i dake taimakon wannan wannan ra'ayi wannan tunanin ko wannan magana wanda hadisin Usama ta dan Zaid Allah ya kara masa yadda wanda ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyamati fa yulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fin nari zuwa ƙarshen hadisin za a zo da mutum a wurga cikin wuta cikin shi ya fashe kayan cikin shi suna juyawa kaman juyawan abin nan wato keken siga rawan doki yan wuta su kewaye shi su manta da tasa azaba su kewaye shi suna kallon shi har a dinga cewa wannan ba wani bane wani ne fa mai wa'azin nan me ya same ka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake mana wa'azi ba sai dinga cewa kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati la hawla wa la quwwata illa billah Allah ka gafarta mana Allah ka samu gama lafiya qala abu umar ibn abdul bari yake cewa kad zamma Allah azza wa jalla fi kitabihi qauman kanu ya'muruna an-nasa bi a'malil birri wa la ya'maluna biha hakika Allah ubangiji madaukin sarki ya zargi wasu mutane zargi mai tsanani a cikin alkur'ani saboda sun kasance suna umarnin mutane da ayyukan alkhairi su kuma ba sa yin aikin alkhairi yace wa wabbahum wabbahum Allah bihi tawbihan Allah ya tir da su Allah ya musu tsawa tawbihan tsawa wadda yutla ana karanta wannan tsawa kullum fi tulid dahri ila yawmil qiyamati faqala Allah yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun cikin bakara kenan Allah ya ce yanzu nan kuna umartan mutane da kyakkyawan aiki ku kuma ta kanku kuma alhalin ko da yaushe kuna nan kuna karanta littafi littafin Allah kai ba ku da hankali ne ku wani irin wani irin marasa hankali ne ku da kuke umarnin wasu su aikin alkhairi ku ba ku yi wa qala abul attahiya mawaki abul attahiya yana cewa yace wasafta tuqa hatta ka annaka zu tuqa wa rihul khataya min thiyabika tasda'u yace kana ta siffanta mana tsoron Allah kana ta bayani akan tsoron Allah ya kai aramma ya kai algafarta malam yace har sai da muka ga kamar da gaske ne kai ma mai tsoron Allah ne alhalin kuma ga warin zinubai a jikin tufafinka yana tashi wa qala sal ibnu amr al ma'ruf bil jasir wannan wani mawaki da yake ce mishi al jasir yake cewa ma aqbaha tazhida an min wa'idhin yuzahidu an-nasa wa la yazhadu لو كان في تزهيده صادقا adha wa amsa baituhul masjidu yace yace in yarfadid dunya fama balu yastamnahu an-nasa wa yastarqidu ar-rizqu maqsumun ala man tara yas'a bihi al-abyad wal aswad yace ma aqbaha tazhida min wa'izin yace Allah wadarai da kira zuwa ga zuhudu daga wani mai wa'azi yana kira a ji tsoron Allah a so lahira a ƙi duniya a yi taka tsantsan yan yan yan yuzahidun nasa yana kore mutane daga biye wa duniya wala yazhadu shi bai guje mata law kana fi tazhidihi sadiqan yace inda abin da yake faɗa gaskiya ne inda da gaske yake a cikin zuciyar shi adha wa amsa baituhul masjid to da za a wayi gari a ce gidan shi ya zama masallaci ko da yaushe ibada kawai in yarfadin nasu in yarfadin duniya fa ma balu yastamnihu nasa wa yastarqu yace in dai ya ce ya guje wa duniya to me yasa kullum yake ainihin wato neman abin hannun mutane kuma yake ta bacci in dai daga sai ya gurin duniya arrizqu maqsumun alaman tara shi arziki Allah ya riga ya raba shi ga duk wanda ka gani da wani arziki Allah ne ya raba ya bashi yas'a bihil abyad wal aswad eh da fari da baki kowa yana kokarin ya samu arzikin da Allah ya bashi وقال أبو الأتاهية في أبيات الله أو سبيتك أن أبو الأتاهية يكتوى يا وائد الناس قد أصبحت متهما إذ, إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها كملبث الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها وأعظم الذنب بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها أم مساويها ice irfanuha bi uyubin nasi tabsurha minhum wala tabsurul aibal ladhi fiha yace ya wa'idan nasi ya kai me yawa mutane wa'azi kad asbahata muhtahaman ka wayi gari ka zama abin zargi ka zama accused idh ibta minhum yayin da kasance kana aibata mutane umuran akan abubuwan da anta ta'tiha kai kuma kana aikatawa kamul bisu saubi min uryin wa auratuhu linnasi badiyatun ka wanda kama wanda ya saka kaya dan ya sitarta jikin shi alharin kuma ashe kayan ba su rufe shi ba al'aurar shi ta fito ana ganin shi tumbur din auratuhu linnasi ma in yuwariha ai be be be be be rufe al'aurarsa ba wa azamu dhanbi ba'da shirki na'lamuhu fi kulli nafsi yace zunubi mafi girma bayan shirka shine abin da muka sani na kowane mutum shine amaha ita rai tana makancewa an masawiha kowa bai ganin kuskuren shi yadda Aliyu Mange yake cewa tunda duk da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wane yace irfanuha bi uyubin nasi tabsurha minhum ka ga kowa ya san aibubin mutane yana ta aibata su yana ta faɗin su wala tabsuru al-aiba alladhi fiha amma kowa bai ganin nashi aibu to wannan shine zunubi mafi girma bayan shirka inji wannan mawaki Allah ka tsare wa ana abdullahi ibn urwa ibn zubair kala ashku ila allahi aibi ma la atruku wa na'ati ma la ati yace ina gaya wa ina kai kuka na zuwa ga Allah akan aibi na wanda na kasa bari da siffata wadda a zahiri ga ta siffata ce kuma bana yin ta qala inna ma nabki biddini lidduniya yace mun kasance muna yin kuka ne akan addini dan duniyar mu wato zamu ta magana akan addini amma duniya muke nufi yace qad wa qad qala abdullah ibn urwata sha'iran yushbihu hadha alhadith fa qala abdullah dan urwa na da wata waka kwatankwacin wannan magana yake cewa yabkuna liddini wa yabkuna biddini liddunya wa bahjatiha arbabu dinin alaiha kulluhum sadi لا يعملون لشيء من معاذهم لا يعمل لا يعملون لشيء من معاذهم تعجلوا خطهم حطهم في العاجل البادي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم ضل المقود وضل القائد الهادي yace yabkuna biddini suna kuka dan addini lid duniya amma duniya suke nema wa bahjataha wa bahjataha kuma kalkalinta suke nufi arbabu dinin ga su ne jagororin addini alaiha game da harkar duniya kulluhum sadi kowa a cikin su dan gaba gaba la ya'maluna li shay'in min ma'azihi ba sa aikin wani abu na abin da aka ce su nemi tsari daga barinsa ta'ajjalu hazzahum fil ajilil badi suna gaggawan su samu rabban su na lahira a nan duniya a nan duniya wata kita yanzu yanzu la yahtaduna wala yahduna tabi'u ba sa kan shari'a ko ba sa shiryar da na bayansu dallal maqudu wa dallal qa'idul hadi yace wanda suke wato da ufat talibul matlub kenan wanda yake jagora da jagoran dukan sun shiga halaka ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu ya kai wa kale sake cewa ya kai mutum wanda ke koya wani karatu halali nafsika kana latta alimu me yasa ba za ka koya wa kanka wannan karatun ba wa arakatal qahu bir rashadi uqulana nushan wa anta min ar-rashadi adimu ka cika mana kana ta cusa mana bayani akan shari'a cikin kwakwalanmu kai kuma kai kuma kawo fanta daga shari'ar wakilin abil atahiya fi hadal ma'ana wali abil atahiya fi hadal ma'ana yana cewa ya abil atahiya yana cewa ya zallazi yaqra'u fi kutubi ma amara Allah wala ya'malu ya kai wanda ke karantawa a cikin littafi abinda Allah ya umarni kana karantawa ma baka aiki qad bayyana ar-rahmanu maqtal ladhi ya'muru bil haqqi wala yaf'al ubangiji ya bayyana kiyayyarsa Allah wadaran da Allah da Allah yayi Allah wato ubangiji yayi Allah wadare da mai aikata da mai umarni da kyakkyawan aiki amma baya aikata shi man kana la tushbihu af'aluhu aqwalahu wanda duk ya zama maganganunsa ba su kama da aikinsa ba fasumtuhu ajmalu to ya shiru ma shi ya fiye masa man azalan nasa man azalan nasa fa nafsi bima qad fara qad min zambiha azalu wanda ya ainihin wato ya fita daga cikin mutane ya zama daban to wato zai zama man azalin nas fa nafsi bima kad farakat min dhanbiha azal sai da mazuciyata wato da abin da ta rabu da shi na zunubi ta fi nisanta innal ladhi yanha wa ya'ti wa ya'ti alladhi anhu naha fil hukmi la ya'dilu wanda yake hana mutane wani abu amma kuma shi yazo ya aikata wannan abu ce to bai da bai da adalci a hukuncinsa wa rakibu dhanbi ala jahlihi a'zaru mimman kana la yajhal wanda ke aikata zunubi alhalin yana jahili to ya fi uzuri fiye da wanda yake aikata zunubi akan ilimi la takhlutanna la takhlutan ma yaqbalu Allah min fi'lin bi qawlin minka la yuqbalu karka cakuda abinda Allah yake karba na aiki da maganarka wadda baka aikata ta yace wa kana jundub ibnu abdullahi al-bajali yaqulu inna mathalal ladhi ya'idhu an-nasa wa yansa nafsahu kal misbahi misalin mutumin da yake mutane wa'azi ya manta kansa kamar fitilla ce ya haruku nafsahu fitila tana kona kanta wa yudhi'u li ghairihi ta haska kawo ne qala abu umar akhadahu ba'd al hukama fa qala ibn abdul yake cewa wani cikin masu hikima ya dauki wannan magana ya mai da tawaka yake cewa yace wabbakhta ghayraka bil ama fa afattahu basaran wa anta muhassinun li amaka ka fatilatil misbahi tahruqu nafsaha watuniru mawqidaha wa anta kaza kazaka yace wabbakhta ghayraka kai ma wani tankiya kana ta masa wa'azi bil amaka ce mishi amakance yake fa afattahu basaran daga nan ka bashi ido yayi haskaka idan shi ya bude wa anta muhassinul li amaka taka makanta kuma kana ta ƙara inganta ta kana alkinta ta ka fatilatil misbahi ka zama kamar lagwanin fitila ya tahruqu nafsaha wanda ke kona kanta wa tuniru mawqidaha wa anta kadhaka tana mawqiduha tana kona kanta amma tana haska kama wanda ya kunna ta wa anta kadhaka to daya kuke da wannan fitila Allah ka tsare mu daga irin wannan yanayi yace sake cewa walaqad ahsana abul aswad ad-du'ali fi qawlihi wa turwali al-arzami abul aswad ad-du'ali ya kyauta wannan waka tashi kuma ana danganta ta ma ga arzami cewa ya ayyuhan rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana dhat ta'limu ana raka talqahu bir rashadi uqulana sifatan wa anta min ar-rashadi adimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu wa arun alayka idha fa'alta azimu wabda bi nafsika fanhiha an ghayyaha innaha fa innaha idhan tahatil fa innaha idhan tahat anhu fa anta hakimun فهناك تقبل إن وأزت ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم يتشي يا أيها الرجل المعلم غيره يا كي وندك يكويا موننسا كراتو هلا لنفسك كان ذا التعليم يومي بيها أنا أتشي كافار كويا وكنك أنا راك تلقه بالرشاد وقولنا يا منا غنن كاتكا منا غريد مغنى أكن dinnan wato shiriya sifatan wa anta minar rashadi adimu amma kai baka da shari'a la tanha an khuluqin kar ka dinga hana wani hali wa ta'tiya mithlahu amma ka je kana yi arun alayka idza fa'alta azim wannan wato illa ce mai girma abin Allah wadare ne mai girma a gunka wabda bi nafsika ka fara da kanka fanhaha an gayyaha ka hana ranka daga daga ainihin wato batatta fa idan tahat idan ran ya dena ka fa'anta hakimu to ka zama mai hikima kenan fana fahunaka to idan ka iya hana kanka abun barna to daga nan ne tuqbalu sai a karbe tuqbilu in wa'azta tuqbalu in wa'azta to nan ne idan kai wa'azi to sai a karba wa yuqtada bil qawli minka sai kuma aka ga ana koyi da maganarka wa yanfa'u ta'limu sai ilimin ka yi amfani وقال أبو الأتاهي الحمد لله دائما أبدا قد يصف القول غير المقتصد yace godiya ta tabbata ga Allah har kullum yace su dama wani yana yana siffanta magana wanda ba haka yake nufi ba wala bil atahiya idza ibta amran fala ta'tihi wa dhullub bi mujtanibun ma yu'ibu idan kana aibata wani abu to kakka je ka aikata yace shi mai mai hankali to yana gujewa duk abin da ya aibata وقال محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله karka zargi mutum akan wani aikin da kai ma kana dangantuwa zuwa ga aikin man damma shay'an wa ata mithla wanda yake zargin wani abu kuma yake aikata irin shi fa inna ma yuzri ala aqli yana nuna cewa bai san darajar kansa ba yana wa hankalinsa mummunan fassara wa shadana halahu zubair wa qala mansur al-faqih inna qauman ya'muruna bid-dini la yaf'alunaha wasu mutane suna umarnin mu da addini ba sa aikata addini yace la majanin to wallahi mawkata ne wa inhum lam yakunu yusri'una koda kuwa a ce ba sa farfadiya ba sa faduwa irin na mahaukata amma dai mahaukatan ne wa qala ghayruhu wani kuma yace idza anta lam ta'rif alladhi ladhi sinnu fadduhu alayka fala tunkir uqul al-asaghi idan kai baka san meye amfanin shekaru a wajenka ba to kar ka dinga inkari ma hankalin wasu da ke ƙasa da kai wai ruwa ana bi ja'farin muhammad bin ali radiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala arwaito yana cewa fa kubkibu fiha hum wal ghawun aka kikkifa su a cikin wato wuta su da waɗanda suke wawaye da suke bin su akan bata yace qaumun wasaful haqqa wal adla bi alsinatihim wa khalafuhu ila ghairihi sune mutanen da suka san gaskiya suka siffanta ta suka faɗe ta suka faɗi adalci da harshen su amma kuma suka saba mata aiki wali fi qasidatin awwaluha Malam Ibn Abdul Bari bayan da ya gama kawo na mutane kala daban-daban yace to ni ma ina da wata waka da nake cewa na takal kitabu bi fadli hukmin bahirin an an altaqil an altaqi mubayinun lil fajiri yace lam yaj'al al-abraru kal fujjari lam yaj'al al-abrara kal fujjari la marijsu fi at-tamthil misl at-tahiri wa mata amarta bima tukhalifu fi'lahu fa'lam bi annaka bi annaka huzta sifatan safqata khasiri fa idha wa idha jahalta al-farqa bayna jali ma yutla bihi abadan wa bayna ad-dasiri fa'amud ila hibrin lahu zuhudun fakhudh بمقاله وأعده خير مؤوازي وهرب عن المتساء عن المستأكلين بدينهم والجائرين فبئس مثوى الجائر والزهد في الدنيا يلقن حكمه أكرم به من ذي اقتدار صابر يتشي وإلى نفاس إلي إلى نفاس إلى نفاس بعالم متنزه ذو رغبة وفم فديتك فاغر وأدل ببرهان على جهل الفتى جمع الحرام ورغبة في الحائر يتي نتق الكتاب كتاب الله القرآن ياي مغانا بفصل بفصل حكم da magana ta dalla-dalla bahirin mai kama hankali annat taqiya mubayinin lil fajiri qur'ani yace mutanen kirki ba sa ɗaya da mutanen banza alaisa wanda zina abin nan wato mutanen kirki ba sa yin daidai da na banza lam yaz alil abrara ko kal fujjar fadin fadin Allah da yake cewa da Allah yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar da ire-iren su ko to su yake ishara yace la lam yaj'alul abrara kal fujjari bai sanya mutanen kirki su zama kamar na banza ba la ba haka yake abin yake ba marrijsu fi tamthili misl at-tahir abin da yake mai kazanta a wajen kwatance ba ɗaya yake da mai tsarki ba wa mata amarta bima tukhalifu fi'lahu duk sanda ka zama kana umarnin mutane da wani abu wanda kake saba wa aikin fa'alan bi annaka huzta safqata khasir ka sani cewa ka samu nasarar kulla wata kwantiraki ta asara kayi kan tafi musu ma asara fa idza jahilta al farqa bayna jaliyi ma yutla bihi abadan wa bayna dathiri in ka kasa bambance tsakanin abin da ake karantawa na alkur'ani da sunna wanda yake bayanin shi a fili yake dalla dalla tsakanin shi da abin da ya shuɗe na littafan da in ka kasa bambance wannan fa mu da ila hibir to ka tashi ka je ka samu wani ƙwararren malami lahu zuhudun wanda yake da gudun duniya fa khudh bi maqalihi kai riko da zancensa wa iddahu khairan muwaziri kuma ka dauke shi a matsayin mafi alkhairin wanda zai zaka sa gaba kana koyi da shi wa harub anil musta'akilina bidinihim ka guje ma masu ci da addini yanci da addini wal ja'irina wanda suke ja'irai masu sabo fa bi isa maswal ja'iri Allah wadare da makoma ja'iri wa zuhdu fi dunya yulaqqanu hukmuhu yulaqqanu hukmuhu akrim bi yace shi shi hikmahu wato shi gudun duniya ana koya maka tsare-tsaren shi ne akirin bihi alherin Allah ya kai ga gudun duniya min darin sabiri ga wanda yake ya tsaya ya yi shi daidai kuma yana da haƙuri ya ce la nafasin bi alimin mutanazzihin du ragbat nan kama akwai karewa a baitin cewa zuwa ga wanda yake malami wanda kuma mai yawan jan numfashi wanda yake mutanazzihin ya ya tsarkaku zu ragabatin mai kwaɗayin neman abin da ke wajen Allah wa famin da yana da baki fadaituka faguri fagiri ya ce wa adalla burhanin ala jahalil wa adalla burhanin ala jahalil fata mafi girman abin da zai nuna maka cewa mutum wato jahili ne bai san inda duniya ta fuskanta ba jam'ul harami ya tattara haram ya cika bakin shi da account ɗin shi da shi wa ragbatun fil ha'iri da kuma kwaɗayin neman abin da ba na shi Allah ya tsare mu قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا يحيى بن معين أخبرنا أبلا بن صالح أخبرنا معاوية بن صالح الراشد بن صالح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حديث إسنادي نكيكاوى duk da yake yana da ɗan matsala a haka ɗin wannan isnadin amma dai hadisi ne kyakkyawa limamu abin nan labaran ya fitar da shi da ibnu adi a cikin kamil da khatib a cikin tarihinsa da wasu ya ce ittaqu firasatal mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron tsinkaye da hangen nesa na mumini fa innahu yanzuru bi nurillah yana kallo da hasken Allah yuridu al'alimul fadil yana nufin malami mai kirki mai hankali mai sanin ya kamata wallahu a'lam Allah shi ne mafi sanin daidai wakala abul aliya abul aliya yana cewa abul atahiya afwan yace baka shahwatal islami min ulama'ihi fama tarasu lamma ra'aw min buka'ihi fa aktharuhum mustaqbihum li sawabi man yukhalifuhu mustahsinun mustahsinun bi khati'i yace baka shajwatal islam yace musulunci yana ta kuka yana ta alhini min ulama'ihi daga malamansa fa maktarasu lamma ra'au min buka'ihi amma da suka ga musulunci na kuka ba su ma damu ba ba damu su bace fa aktharuhum mustaqbihun li sawabi man yukhalifu mustahsinun li khati'i mafi yawan su idan abokin sabanin su ya faɗi daidai za su ce ba daidai bane su kuma nasu kuskuren suna ganin shi daidai wato ba sa an san daidai a gun abokin saɓaninsu amma suna girmama nasu kuskuren fa ayyuhumul marjuwu fi na lidinihi wa ayyuhumul mawthuqu fi na bi ra'yihi cewa ne ne a cikin su wanda zai zama cewa muna fatan zai wa addini nan wata hidima wane ne kuma abin yarda game da maganarsa qala abul atahiya abdullah ibn muhammad an-nashi'i yake cewa asahhu mawaqi'il ara'i ma lam yakun mustawsiban inda al-jahuli mafi wurin da ake tunani ko ra'ayin da ake sa ran zai zama mai kyau ne mai nagarta shine ra'ayin da jahilai ba su ce daidai bane duk abin da kaji jahilai sun ce daidai ne jahilai ne suka taru suna ta cewa daidai ne to ka kiyaye shi ka kiyayi wannan abu ina fata mun gane wannan to ya gama da wannan babi Allah ubangiji ya samu dace Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya samu gama lafiya za mu shiga inda malik yake cewa albabul hadi wal arba'un babi na 41 ma jaa fi musa alatillahi azza wa jalla al ulama a yawmal qiyamati amma alimu fima amma amilu fima alimu babun da ke bayani akan yadda Allah ubangiji madaukakin sarki zai kitsiye malamai ranar alkiyama ya tambaye su game da iliminsu wani aiki suka yi da iliminsu la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ina ganin ɗan uwa masu albarka bari mu kwana akan wannan babi dan mu tashi akan shi babi kai tsaye ina ga zai fi daɗin tashi akan karatun tunda Allah ya taimake mu mun gama wancan babin shi ma babi ne mai hadari gashi nan za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah